بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين بيو جواتن جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha hudu ga watan oktoba 1996 a sheikh al-imam abul hassan al-ash'ari allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi da mahaifan shi da malaman shi da musulmi baki ɗaya ya ce wani dinu bi hubbi salafi mune wa allah addini da ƙaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana yana cikin addinin mu da muke yi wa Allah yana kuma cikin aqidar mu mu ahlus sunna muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhina ikhtarahum Allah azza wa jalla li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabban da Allah mai buwaya da ɗaukaka ya zaɓe su don su zama abokan annabin shi tsira da amincin shi su tabbata ga mutan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutan gidan shi wa nusmi alaihim bima asnallahu bihi alaihim muna yaban sahabbai da irin yaban da Allah madaukakin sarki ya musu wa natawallahum ajma'ina kuma muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayan su muna jibinta su gaba ɗaya wa naqulu yana cikin aqidar mu ahlus sunna muna cewa innal imam al-fadil ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abubakar as-siddiq ridwanullahi alaihi hakika shugaba wanda yake shine ya fi kowa falala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abubakar as-siddiq Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda wa anna Allah azza bihi dina kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka addinin musulunci ta hannun abubakar wa azharahu alal murtaddina Allah madaukakin sarki ya dora sayyidina Abubakar akan waɗanda suka yi ridda bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya taimake shi akan su ya nasara akan su wa qaddamahu almuslimuna lil imama dukkan musulmi sun gabatar da sayyidina Abubakar wajen limanci kama qaddamahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lis salati kamar yadda manzon Allah ya gabatar da Abubakar wajen sallah وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم gaba ɗayan musulmi sahabbai da mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sun gabatar da abubakar kuma sun kiraye shi cewa shi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to wannan shine aqidar mu dangane da sahabbai kuma wannan shine aqidar mu dangane da kasancewar abubakar shine khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه sa'annan bayan abubakar sai umar dan khattabi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda thumma usman ibn affan radiyallahu anhu sa'annan sai usman dan affan Allah ya kara mishi yarda wa anna alladhina qataluhu qataluhu zulman wa udwana kuma waɗanda suka kashe usman to a cikin aqidar mu mukam muna ganin cewa sun kashe shi da zalunci ne da kuma ta'addanci amma shari'ar musulunci ba ta yarda da kisan da aka yi mishi ba kuma ba mu amince da wannan kisan ba wannan kisa na zalunci ne da ta'addanci summa ali ibn abi talib sa'annan bayan usman sai ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya karawa sayyidina ali yarda الشيخ أبو الحسن الأشعري يتجب cewa فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗannan da ka ji mun lissafa maka guda hudu su ne shugabanni bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa khilafatuhum khilafatun nubuwa halifancin su da suka yi halifanci ne na annabci ma'ana sun zauni kujera ne kujerar da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna a kanta saboda haka mun yadda da halifancin Abubakar shike gaba mun yadda da na Umar shike biye da Abubakar من يددنا عثمان شيكي بيد دنا عمر من يددنا علي شيكي بيد دنا سيدنا عثمان الله يقارى مسير دا wannan aƙidar mu kenan akwai babi da abul hasan al-ash'ari zai zo ya ware dangane da khalifanci na abubakar siddiq to za mu zo za mu magana a nan yadda aka yi abubakar ya zama khalifa da hadisai da suka yi ishara akan haka da kuma bayanin rikicin da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk za a zo a kwance wannan mas'ala ɗaya bayan ɗaya bi iznillahi amma a yanzu muna bayanin aƙidojinmu ne tukuna a diddunkule in ka ji su tun daga nan ma ka san inda muka dosa malam da ka haƙura da ya fi kyau ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها منا شيدا cewa mutane goma ɗin nan da manzon Allah ya musu ainihin wato shaidar cewa su 'yan aljanna ne to mu ne musu shaidar cewa 'yan aljanna ne wa natawalla sa'ir ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama kuma muna kaunar sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa nakufu amma shajara bainahum duk abin da ya faru tsakanin su kuma na rigingimu da rikice-rikice da rashin fahimtar juna muna kame bakin mu game da waɗannan al'amura dangane da waɗancan guda goma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi musu albishir da aljanna na farko sayyidina abubakar na biyu sayyidina umar na uku sayyidina usman na hudu sayyidina aliyu na hudu na biyar shine talhat ibn ubaidillah na shida shine az-zubair ibn al-awam na bakwai shine sa'ad ibn abi waqqas na takwas shine abdurrahman ibn auf na taran su shine sa'id ibn zaid sai kuma na goma abu ubaidah ibn al-jarrah waɗannan gaba ɗaya za mu zo mu lissafo tarihin su baki ɗaya sa'annan mu zo mu bayyana falalolin kowane ɗaya daga cikin su to amma abin da abul hasan yake nuna maka anan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shaida cewa waɗannan dinnan yan aljanna ne to kamar yadda ma'aiki ya shaida cewa waɗannan dinnan yan aljanna ne to mu ma muna shaida da cewa waɗannan dinnan yan aljanna ne mun yadda yana cikin aqidar mu mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan duk rigingimin da suka faru tsakanin sahabbai din nan muna kame bakin mu ba ma shiga cikin wannan rigima abin da ake nufi kenan da kaffu kada ka shiga cikin rigimar ka goyi bayan wane ka zagi wancan amma ba da tarihin yaya haƙiƙanin rigimar ya faru wannan wajibi ne akan musulmi don in malaman ahli sunna ba su haka ba yan shi'a za su tashi su kawo tarihin ƙarya wanda yake ba shi da asali a wurin malaman da suke su ne ake karɓar riwaya a wurinsu don haka dole za su zo su fesa mutane guba kama da tarihi don haka wajibi ne malaman ahlus sunna su tashi su bayyana yadda aka yi wannan rikici gaba ɗayan shi malaman mu na ahlus sunna na tarihin musulunci na farko sun yi kuma har zuwa yanzu malaman ahlus sunna suna yin wannan wajibi ne kuma malamai su tashi su karatun aqidar salaf in ba haka ba ba za su taɓa sanin yadda waɗannan fitintunu suka faru ba balle in an cusawa mabiya daga ahlus sunna su san yadda za su su janye su kawo musu abubuwa na gari don haka malam yake cewa wani dinin laha bi annal a'immatal arba'ata khulafa'un mune wa Allah addini da cewa shugabanni din nan guda hudu wato Abubakar da Umar da Usman da Ali waɗannan khalifofi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama rashiduna sa'annan shiryayyu ne mahdiyuna kuma masu shiryawa ne ma'ana su da kansu shiryayyu ne Allah ya shiryar da su su kuma suna shiryar da duk wanda ya bi su zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah fubala'un masu falala ne abubakar da umar da usman da ali masu falala ne la yuwazihim fil fadl ghayruhum wani wanda ba su ba ko da cikin sahabbai ko sauran bayin Allah ba zai daidai da su wajen wannan falala ta su ba wannan aqidar mu kenan a takaice kamar yadda abul hasan al-ash'ari ya bayyana anan in Allah maɗaukakin sarki ya so wannan gaba za mu tsaya mai mata sharhi yadda ya kamata mun fahimci wannan da kyau ko amma dai mun ji yanzu abubuwan da al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya faɗi don haka za mu bayani dangane da ainihin falalar sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da yazo a cikin alqur'ani da abin da yazo a cikin hadisai da kuma maganganu da malamai na ahli sunna suka yi game da ainihin falala da kuma darajoji na sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama to kamar kullum الإمام ابن القيم الجوزية هنا تشوى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه معنى علمي شيني أتي الله ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي باب لي في أتي كما صحابي سنشي to amma jahilci ne da wauta a ce maka Allah ya ce annabi ya ce kai kuma ka ce ai malam wane malamin fiqhu ya ce kaza ma'ana kai jahili ne kuma kai wawa ne kenan a ilmanci saboda haka za mu bi wannan ka'ida za mu fara kawo abubuwan da Allah ya faɗi game da falalar sahabbai tukuna a cikin alqur'ani sa'annan mu ji waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi a cikin hadisan shi to daga nan kuma sai mu zo sai ainihin a kawo maganganu waɗanda malamai suka yi a cikin suratu tauba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم wannan aya ta zo cikin suratul tauba aya ta ɗari ɗaya daidai to dangane da abin da alkur'ani ya ce game da sahabbai akwai ayoyi birjik waɗanda suka yi magana falalar sahabbai amma za mu taƙaito akan wannan ainihin aya sauran ayoyi kuma tana karatun alkur'ani za ka ji allah maɗaukakin sarki yana yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda waɗannan ayoyi shahararsu har mata kai ba sai an tsaya an fayyace su ɗaya bayan ɗaya ba kusan duk wani bawan Allah nagari ya san Allah maɗaukakin sarki ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan babu yadda za a yi Allah maɗaukakin sarki ya ɗibi mutane waɗanda ba su dace da abokantaka da annabin shi da ya fi kowa ba ya haɗa su da shi ba zai yiwu ba to a takaicen takaitawa abin da Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina waɗanda suka fara rige-rige da farko-farko suka shiga musulunci daga cikin waɗanda suka yi hijira mutanen makka da suka yi hijira daga makka suka taho madina wal ansari da kuma ansarawa waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka agaza wa addinin Allah to da muhajirai ɗin da ansar wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama kenan ba sai lallai tabi'ai ba idan ka biyo bayan waɗannan sahabbai ko a zamanin yanzu ko nan gaba in Allah ya raya duniya da kyawawan ɗabi'u da halaye da addini da aƙida irin nasu ka shiga cikin wallazi na taba'uhum bi ihsani Allah ya ce radiyallahu anhum Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su to anan su sahabbai gaba ɗayansu da ike muhsinuna ne masu kyautatawa ne da Allah ya zo magana akan falalarsa sai ya ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari bai kawo sharaɗin masu kyautatawa ba saboda dukkansu masu kyautatawa ne amma duk wanda zai biyo bayansu sai Allah ya ce kuma bi ihsanin shi sai in ya zama muhsini amma su dama muhsinuna ne amma kai da yake ana shakkar yiwuwar ka zama mutumin kirki sai Allah ya ce amma in ka biyo bayansu sai ya zama da kyakkyawar aƙida da addini irin nasu saboda su gaba ɗaya babu shakka babu kokonto game da cewa mutanen kirki ne don haka Allah bai ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar al-muhsinina ba sai shiru saboda su al-muhsinina ne masu kyautatawa ne amma wallazina taba'uhum sai ce bi ihsani da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su baki ɗaya wa radu anhu kuma su ma sun yarda da Allah Allah ya yarda da su saboda kyawawan ayyukansu su kuma sun yarda da Allah saboda sun yarda shi ya halicce su shi ya cancanta da su bautawa kuma sun yarda da irin sakamakon da zai ba su a gobe kiyama wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu sa'annan Allah madaukakin sarki ya musu tattalin aljannatai aljannatan da yake koramu ne suke gudana a karkashin su khalidina fiha sahabbai cikin muhajirai da ansar da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa idan suka shiga aljanna za su dawwama a cikin aljanna ɗin abadan har abadan abidina za su tabbata a ciki to shin akwai wani da zai zo ya ce bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane sun yi ridda to waye mishi wahayin cewa sun yi ridda balle a soke rijistar da aka yi musu a aljanna gashi Allah ya ce khalidina fiha abadan in sun shiga aljanna za su dawwama har abada shin zai yiwu a cikin lugal arabiya da kuma kyakkyawar fahimtar shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Allah ya tashi bayani game da mutum hudu rak ya ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar zai yiwu mutum hudu kawai ake nufi to shi'a sun ce baki ɗayan sahabbai sun yi ridda hudu ne kawai suka rage waɗanda ba su yi ridda ba ma'ana waɗannan ƙwaya hudun kawai Allah ya ware ya ba a cikin wannan ayar to a cikin ka'ida ta ilimin balaga in ka koma fannin fasaha shin zai zama akwai fasaha kenan Allah ya ce wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar amma ya zama ƙwaya hudu yake nufi kawai zai yi a ce baki ɗaya mutanen Zariya gaba ɗaya zazzaganci suke amma in aka zo a ce fassara wannan magana mutum hudu ne ake nufi suke zazzaganci shi yasa aka ce mutanen Zariya? zai yi jama'a ai an yi gwaranci dai ko da ana cewa zazzau mafarin gwari ko ai ba za a yi haka ba ko kun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar amma ya zama kwaya hudu ake nufi kawai har abada ba ma'anar aya ba kenan dukkan sahabbai din baki daya Allah ya yi shaida su da cewa ya yarda da su sun yarda da shi ya musu tattalin aljannatan da koramu ke gudana a karkashin su in suka shiga cikin waɗannan aljannatai ba aljanna ɗaya ba za su dawwama a ciki sai Allah maɗaukakin sarki ya yabi irin wannan mukami da ya ba su ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda ya fi kowanne girma to abin da Allah ya faɗi kenan cikin suratu tauba aya ta ɗari ɗaya daidai in ka zo ka bibiyi alqur'ani zaka samu falaloli na sahabbai sallallahu radiyallahu ta'ala anhum ɗaya bayan ɗaya to amma anan bari mu ji abin da babban malamin tafsiri al-imam ibn kathir al-qurashi al-mu'arrikh yace bayan ya fassara wannan aya ya kawo maganganun ainihin tabi'ai da sahabbai akan wannan aya sai yace faqad akhbara Allahu al-azim annahu qad radiya an as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin haqiqa Allah madaukakin sarki ya ainihin ba mu labari cewa ya yarda da waɗanda suka fara shiga musulunci ɗin nan waɗanda su ne suke da rigaya da kuma daga cikin waɗanda suka hijira da waɗanda suke mutanen madina da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sai ibnu kasir ya ce fa ya waila man abghabahum ya tsananin azabar wanda yake fushi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wace irin tsananin azaba zai shiga wanda yake gaba yake fushi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aw sabbahum ko ya zage su aw abghaba aw sabba ba'dahum ko ya fushi da wasun su ko ya zage wasu daga cikin su wala siyama sayyida sahaba ba'da rasuli wa khairahum wa afdalahum a'ani as-siddiq al-akbar yace balle ma mutumin da ya zagi shugaban sahabbai baki daya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ya fi dukkan sahabbai alheri da falala wanda nake shine wanda nake nufi shine yace as-siddiq al-akbar shine mai gaskiya babban mai gaskiya wato abubakar as-siddiq kenan sai ya ci gaba da cewa wal khalifat al-a'zam da kuma khalifa wanda yafi kowanne girma abubakar ibn abi quhafa radiyallahu anhu wato abubakar dan abi quhafa Allah ya kara mishi yarda al-imam ibn kathir yace fa inna ta'ifatal makhzula domin wulakantacciyar kungiyar nan tabaddiya min rafida daga cikin yan shi'a yu'aduna afdal sahaba suna gaba da adawa da wanda ya fi kowa falala cikin sahabbai wa yabghadunahum suna kin waɗanda suka fi kowa falala daga cikin sahabbai wa yasubbunahum sa'annan su ne musu zagi na cin mutunci wannan magana jama'a yau fa kamar shekaru 600 kenan da yinta don al'imam ibn kafir al-qurashi ya rasu ne a cikin karni na bakwai na musulunci yanzu muna rayuwa cikin karni na goma sha biyar wajen karni yau wajen shekara ɗari shida da wani abu kenan da yin wannan magana kaga ibn kafirin gashi yana magana akan zagin sahabbai da su suke yi don a cikin littafin shi al-bidayatu wan nihaya a cikin juz'i na goma sha uku ya kawo labarin wani shedanin dan shi'a a kasar su a can dimashq dimashq sham siriya kenan wanda wannan ɗan shi'a yana zagin sahabbai musamman abubakar siddiq ibn kasirin ya ce aka kamo shi da hantsi za a kashe shi har aka je ana dukan shi ana sarar wuyan shi amma zagin abubakar yake sai da ya cika tukuna yana zagin abubakar a cikin juz'i na goma sha uku na albidayatu wan nihaya ta al-imam ibn kasirin to shine yace fa iyaban billahi min zalika Allah ya tsare mu daga zagin sahabban annabi wa hada yadullu ala anna uqulahum ma'kusa ibn kafirin ya ce wannan ya nuna hankalin 'yan shi'a juyayye ne ma'ana suna da juyayyen hankali wa qulubahum mankusa sa'annan zuciyarsu kuma doɗaɗɗiya ce alheri baya shiga cikinta kuma ba ta fahimtar gaskiya fa aina haula'i min al-iman bil qur'ani ina imanin da 'yan shi'a suke cewa sun yi da alqur'ani iz imanin su na banza ne domin kuwa yasubbuna man radiyallahu anhum suna zagin waɗanda Allah ya yarda da su ina imani da yan shi'a suke cewa sun yi da alqur'ani ina imani da yan shi'a suke cewa sun yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'anin da suke cewa shi za ya zama shine tsarin mulki wannan alqur'ani a ciki Allah madaukakin sarki ya nuna ya yabi sahabbai su kuma suna zagin sahabbai ba gwamnatin ƙarya yan shi'a suke cewa za su kafa ba suna yaudarar cewa za su kafa gwamnatin musulunci islamic revolution ƙarya suke yi ka je ka binciki dukkan ainihin makalat a kawilu na kumaini maganganun shi da yake yi waɗanda yake ko na mako ko na wata ko na shekara duk baki ɗaya in ya tashi magana za ka je yana cewa inna sauratana hazihi saura ja'afariya al-isna ashariya wannan revolution namu wannan juyin juya hali to juyin juya hali ne na shi'a ja'afariya isna a shari'a a ina da'awar musulunci da Khomeini ya rinka a duniya dan menene baya cewa inna sauratana hadhihi sauratun islamiyya wannan juyin juya hali namu na musulunci ne me yasa bai faɗin haka mun fahimta kuma nan da aka zo me aka ce wa mutane da me aka yaudar mutane aka ce ana son za a kafa gwamnatin musulunci kowane musulmi yana kishin gwamnatin musulunci don haka aka ja mutane suka tafi sai aka zo aka nuna ai addinin shi'a za a yi sahabban annabi ake son a ci mutuncin su to shine al-imam ibn kasirin yace ina imanin da yan shi'a suke cewa sun yi da alqur'ani ai ƙarya suke domin ku suna zagin waɗanda Allah madaukakin sarki yace ya yarda da su a cikin alqur'ani kun ji aqidar yan shi'a kenan wa amma ahlus sunna amma game da ahlus sunna kuwa fa innahum yatarabbawna amman radiyallahu anhu ahlus sunna suna cewa radiyallahu anhu ga duk wanda Allah yake radiyallahu anhu din duk wanda Allah ya yarda da shi to mu ahlus sunna mune mishi tarabbi muna cewa Allah ya yarda da shi wa yasubbuna man sabballahu man sabbahu Allah wa rasuluhu duk wanda Allah da manzon Allah suka zage shi to ahlus sunna suna zagin shi ويوالون من يوالي الله سنا قونر وند كي قونر الله ويعادون من يعادي الله سنا كيايا دا غابا دا دو وند كي كين الله يكي غابا دا شي وهم متبعون أهل السنة ما سبن شريعة ني لا مبتدعون با ما سكاو بدعة با ويقتدون أهل السنة ام بي ني سودا قفا لا يبتدعون أهل السنة باسا لا يبتدعون أهل السنة باسا كاو بدعة wa ha'ula'i hum hizbullahi yace ahli sunna sune kungiyar Allah almuslihuna waɗanda za su samu rabo da aljanna wa ibaduhul mu'minuna kuma sune bayan Allah mu'minai abinda al-imam ibn kafir ya faɗi kenan karkashin fasara wannan aya gashi a cikin mujalladi na uku na wannan tafsiri nashi ne mujalladai bakwai kenan a cikin shafi na 444 zuwa 445 tafsirin ibn kafir lambar aya ta cikin suratul tauba aya ta ɗari abinda ibn kafirin ya faɗi kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ma'ana tun zamanin farko yan shi'a suke zagin sahabbai shi yasa gashi har ta ta su imam ibn kafirin su ne musu raddi sa'annan mai da martani ga wani jahili daga cikin yan shi'a yake cewa wai wannan suna da muke kiran kanmu da shi mu ahlus sunna ai ma wannan sunan ba a wuce shekaru ɗari da wani abu da aka fara amfani da shi ba ga tafsirin ibnu kafirin fiye da shekara ɗari shida da rubuta shi ga shi ya ce wa amma ahlus sunna sannan jahilcin wannan ɗan shi'a da littattafan ibnu taimiya ya ce wai hatta ibnu taimiya ma bai san kalma ahlus sunna ba ai ƙarya yake wala yunabbi'uka mithlu khabir ba a je an binciki malaman ahlus sunna bane ka je ka samu littafin al-aqidatul wasatiyya ta ibn taymiya zaka ji ibn taymiya yana cewa amma aqidar mu mu ahlus sunna wal jamaa amma aqidar mu mu ahlus sunna wal jamaa wannan kalma ta ahlus sunna wal jamaa ana amfani da ita tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau ko to abinda al-imam ibn kafirin ya faɗi kenan game da ainihin wannan aya wadda ke magana akan falala ta su sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun fahimci wannan ko to bayan mun ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi sai kuma mu dawo mu ji menene ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi to al-imam shafi'i yace kullul ulumi siwa al-qur'ani mushtaghila illa al-hadisi wa illa al-fiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين دي ilimi imam al-bukhari yace in dai ba qur'ani ba ko hadisi imam shafi'i in ba qur'ani ba to sai hadisi sai kuma kokarin fahimtar addini yace ilimi shine muji ana cewa haddasana haddasana haddasana yace duk abin da ya saba wannan to waswasatul shayatin ne dan haka bayan mun ji abin da Allah madaukakin sarki yace sai mu ce qala al imam al bukhari abu abdullah rahimahullah ta'ala haddathana ali ibn abdullah haddathana sufyan an amr qala sami'tu jabir ibn abdullah yaqulu haddathana abu sa'id al khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abu sa'id al khudri yace manzan allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya'ti ala nasi zamanun wani zamani yana nan ya kusa zo wa mutane fayagzu fi'amun minan nasi sai a samu wasu yanki daga cikin mutane musulmi su tafi yin jihadi faya kuluna su da kansu in suka je yin jihadin sai su zo suna magana isu isu suna cewa fi fikum man sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jama'a a cikin ku kuwa akwai wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa yaquluna lahum na'am isu isu zai ce eh akwai wanda ya zauna da manzon Allah a cikin mu fa yuftahu lahum sai a basu nasara saboda akwai wanda ya zauna da manzon Allah a cikin su wannan ya nuna falalar sahabbai ko bai nuna ba ya nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti ala nasi zamanun sa'annan kuma wani zamani ya sake zuwa mutane fa yaghzu fi'amun minan nasi sai a samu wasu ainihin yanki daga mutane fa yuqalu sai a ce hal fikum man sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin cikin ku akwai wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fayaquluna sai su ce na'am i fayuftahu lahum sai a basu nasara su ma saboda kasancewar man sahaba man sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana a cikin waɗannan mutane an samu wanda ya zauna da wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a farko an samu sahabi kashi na biyu an samu wanda ya zauna da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albarkacin akwai wanda ya zauna da sahabin manzon Allah a cikin wannan ainihin masu jihadi sai ainihin wato a ba su nasara shine yake fa yaquluna na'am fa yuftahu lahum thumma ya'ti 'ala an-nasi zamanun fa yaghzu fi'amun min an-nasi fa yaqulu hal fiikum man sahaba man sahaba ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam karo na farko an samu sahabi a cikin waɗancan sojoji shi yasa Allah ya ba su nasara kashi na biyu an samu wanda ya zauna da sahabi shi yasa Allah ya ba su nasara a wannan kashi na uku kuma sai a ce akwai wanda ya zauna da wanda ya zauna da wanda ya zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai wanda ya zauna da wanda ya zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fa yaquluna na'am sai su ce eh fayuftahu lahum sai ainihin a ba su nasara saboda albarkacin a cikin su akwai wanda ya zauna da waɗanda suke sun zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun fahimci wannan ko wannan hadisi gashi cikin sahihul bukhari a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari biyar da hamsin da hudu lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da arba'in da tara imam bukhari ya kawo shi a cikin kitabu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana littafin da ke bayani akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mun gane sa'annan babu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa man sahiban nabiyya aw ra'ahu min almuslimina fa huwa min ashabi a cikin wannan babu ya kawo wannan hadisi ya nuna falalar sahabbai ko bai nuna ba to gashi a cikin sahihul bukhari a to yaya akai ku kuna ahli sunna ba karanta sahihul bukhari ba wani dan shi'a zai je ya kwaso wasu maganganu waɗanda bai fahimce shi bai fahimce su ba da shi da iyayen gidan shi da suke wa aiki ya zo ya ainihin kawo wannan hadisi ne na saka maka shubha cewa ai a cikin bukhari an ce kaza sai ka kwaso mishi bukharin ka miƙa mishi ka ce ya buɗo maka gurin mun fahimci wannan da kyau ko in ya ce maka a cikin bukhari an ce kaza ka kawo mishi bukharin ka ce gashi buɗo mu gani Allah ya kiyaye to wannan hadisi na farko kenan a da ke nuna falala ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama imam al-bukhari ya kara cewa haddathana ishaq haddathana an-nasr akhbarana shu'ba an abi jamra sami'tu zahdam ibn mutar mubarrib قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول عمران بن حسين يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة أمينة الله ثبت أغريش ياتي khairu ummati karni mafi alheri daga cikin al'ummata su ne waɗanda suke rayuwa a cikin zamani na suwa kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma annabi sun fara tun daga ran da Allah ya saukan mai da ikra ran da ya zama annabin Allah har zuwa sanda za a yi tashin duniya duk suna cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai sun kasu kashi biyu akwai ummatu da'awa da kafirai da musulmi da kowa da kowa al'umma annabi ne in an kalle su ta cewa annabi yana kiransu zuwa ga addinin musulunci ummatul da'awa akwai ummatul ijaba su ne waɗanda suka musulunta suka bi addinin da annabi ya zo da shi to tun daga kan waɗannan ainihin wato zamani har zuwa tashin duniya zamanin da ya fi kowanne da mutanen da suka fi kowaɗanne su ne waɗanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun mallazi ne lunahum sa'annan sai waɗanda suka biyo bayan su sun mallazi ne lunahum sa'annan sai waɗanda suka biyo bayan su قال عمران عمران بن حسين يتي فلا أدري azakara ba'da qarnihi qarnaini aw salasan shin bayan annabi ya faɗi karnin shi ya faɗi karnuka biyu ne kuma a jere ko kuwa ya faɗi zuwa uku ne ma'ana ya ce sun mallabi ne lunahum sun mallabi ne lunahum a nan ya tsaya koko ya ƙara da na uku cewa sun mallabi ne lunahum imran ibn husayn ya ce ya manta wannan a cikin hadisin amma farkon hadisin bai manta ba sannan wannan jumlar da zamu zo mu samu ta gaba ita ma bai manta ba don haka babu shakka a cikinta al ashahid dai anan ya tabbata dai ga abin da muke son mu ga ya tabbata shine daraja da martaba ta su sahabbai din cewa sun fi kowa falala summa inna ba'dakum qaumun qauman annabi yace bayan ku kuma za a samu wasu mutane yashhaduna wa la yustashhaduna za su rinka ba da shaida tun kafin a nemi su ba da shaida tun kafin a kira shi ya zo ya shaida zai taho ya ce shi zai ba da shaida wa yaquluna za su rinka yin ha'inci wa la yu'tamanuna ba su da amana wa yanzuruna wa yanzuruna ko wa yanzuruna za su rinka yin bakance wala yafuna ba za su rinka cika bakancen su ba ma'ana zai ce na yi alkawari tsakanina da Allah in bukata ta kaza ta biya zan yi azumi ko sallah ko hajji ko sadaka amma in bukatar ta biya kuma ba zai yi ba wa yazharu fihi musamman kuma za a ga kiba ta bayyana tare da su ga kiba ga manya manyan ciki sun yi to anan abin da muke son a fahimta shine annabi ya ce summa inna ba'dakum bayan ku wannan zamirul mukhatab kenan ma'ana bayan ku da nake magana da ku suwa kenan sahabbai za a samu wasu suna ba da shaida tun ba a tambaye su ba ashe wannan ba halin sahabbai bane sannan za a samu waɗanda suke masu ha'inci ne ba su da amana ashe sahabbai babu ha'inci a cikin su ko kwaya ɗaya tunda ya ce za a samu wasu masu ha'inci a bayan ku amma ba ku ba kenan sannan za a samu wasu masu bakance ba sa cikawa sa'an nan za a samu maciya haramun ƙiba ta bayyana gare su ashe sahabbai su ba sa cin haramun balle irin wannan ƙiba ta bayyana gare su mun fahimci wannan ko wannan hadisi na biyu kenan a cikin wannan babi da bukhari ya kawo sai ya sake cewa haddathana muhammad bin kathirin akhbarana sufyanu an mansurin an ibrahima an ubaidata an abdullahi radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala abdullahi dan mas'udu allah ya kara mishi yarda ko abdullahi dan umar ya ce khairun nasi karni annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutanen da suka fi kowa alkhairi su ne mutanen da suke a cikin zamanina sun mallabi ne lunahun sa'an nan sai waɗanda suka biyo bayansu sun mallabi ne lunahun sa'an nan sai waɗanda suka biyo bayansu ma'ana bayan mutanen da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutanen da za su zo bayan waɗanda za su rayu da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama sai waɗanda za su zo to waɗannan su ne alheri kawai a nan ne kawai duniya take da alheri shi yasa kar ka sake addinin ka ya ƙetare wannan zamanin duk inda za ka samo addinin ka to kar ka sake addinin ka ya ƙetaro waɗannan karnuka guda uku almufazzala su ne masu falala da alkhairi har ka sake wani zikiri da kake yi ya ƙetaro waɗannan karnukan wallahi tallahi kaya asara zikirin banza kake zikirin yan wuta mun fahimci wannan da kyau ko har ka sake wata ibada taka ta ƙetaro wannan ƙarni to aikin banza kake ibada yan wuta kuke yi don haka karkai mamaki a waye gari a tunkuɗa ka wuta kai da fir'auna don yadda fir'auna ya saba wa manzon shi haka kai ma ka saba manzon ka ma'ana duk karantarwa da wa'azi da annabi ya zo a wannan zamanin kai ka watsar da su ka ƙetaro can ka zo ka karɓi addini hannun wasu lalatattun mutane mun fahimci wannan ko to wajibi mutane su lura da wannan sa'an nan sai annabi ya ce summa yaji'u qaumun sa'an nan sai a samu wasu mutane kuma sai su zo tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar ɗayan su za ta rigaye ainihin rantsuwar shi in rantsuwa ce ta hau kan shi tun kafin a zo kan rantsuwar ya tattali mai shaida da zaran an bincike shi zai rantsuwa sai ce ai yana da shaida alama ce ta cewa wannan mutum bai da gaskiya kuma ba a samun irinsu cikin sahabbai wa yaminuhu shahadatahu idan kuma shaidar shi ainihin aka nema ana cewa ina shaida sai ce a bashi rantsuwa zai yi wannan ya nuna maha'inci ne bai da gaskiya ba a samu irinsu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibrahimu قال قال إبراهيم إبراهيم التيمي رواية أي تكن تابعية وكانوا يضربوننا على الشهادة sahabban annabi sun kasance su ne mana duka mota bi ai akan shaida ka zo ka ce na kafa shaida da Allah alhali baka da gaskiya sai su habbai sai su kama ka sai su maka duka wal ahadi da kuma alkawari ka ɗauki sunan Allah ka yi alkawari da shi sahabbai suna dukan tabi'ai akan haka yace wa nahnu sigarun a lokacin muna yan ƙananan yara mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a taƙaice kenan game da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin abin da ya zo a cikin wannan littafi na sahihin bukhari amma duk waɗannan kutubu sitta gaba ɗayansu bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i ka koma ibnu maja ka koma masanid da musnad na ainihin al-imam ahmad da na al-humaidi da na abd ibn humaidin ka dawo muwatta ta imam malik da sauran dukkanin littattafai na sunna baki ɗayansu sun kawo falaloli na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan da kyau ko ma'ana ijma'i ne a wurin ahli sunna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da ainihin falala mun gane wannan da kyau ko to bayan waɗannan ainihin falaloli sai kuma al-imam al-bukhari ya kawo wasu hadisai waɗanda su kuma suke nuna falala da kuma daraja ta sayyidina abubakar siddiq daga cikin waɗannan hadisai yace babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama suddul abwaba illa baba abi bakrin babin da ke magana akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wata kofa ku toshe ta sai dai kofar sayyidina abubakar siddiq ma'ana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa ya sara kofa daidai da gidan shi yana fitowa gidan shi sai sara kofa cikin masallacin annabi kai tsaye za ta shigar da shi masallacin ba sai ya zagayo kofar kowa ke shiga ba to a ƙarshen rayuwar annabi shine annabi ya baiwa abubakar wata daraja wadda ga ta zamu ji ta imam al-bukhari yace حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح قال حدثنا سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وترانا ما أيكي يزوي متاني خطبة وقال سيتي إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله الله ما توككين سركي يا بي ووني باوا ناشي زابي tsakanin ko dai ya zauna a wannan duniya ko kuma ya taho ya haɗu da kyakkyawan sakamako da ke gurin Allah wannan bawa sai ya zaɓi abin da ke wurin Allah maɗaukakin sarki abin da annabi ya zo ya hutu ba ya ce kenan a cikin wata riwaya can a cikin kitabu salati aka ce a ƙarshen rayuwar annabi ne wani zazzaɓi mai tsanani wanda saboda tsananin ciwon kai sai da aka samo wani ainihin baƙin rauni aka ɗaura mishi aka don ya samu sauƙin wannan ainihin ciwon kai ya zo ya hau kan mimbari da ya zo ya hau kan mimbari shine ya wannan hutuba ya faɗi wannan kalma daga jin wannan kalma kala abu sa'idin ya ce fabaka abubakar sai abubakar siddiq ya fashe da kuka fa'ajibna li buka'ihi abu sa'idin ya ce sai muka yi mamaki me yasa wannan dattijo yake kuka an an yi khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an abdin fa khuyyira yace an yukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an abdin khuyyira فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير daga kawai manzon Allah ya bada labari cewa Allah ya bai wani zaɓi ko ya zauna duniyar nan ko ya koma wurin Allah shikenan kai Abubakar sai kai kuka sai Abu Sa'idin ya ce ashe manzon Allah ne wannan bawa da Allah ya bashi zaɓi ma'ana Abubakar ya fahimci cewa annabi zai rasu kenan zai rabu da su shi yasa Bahaushe ya ce abinda yaro ya hau tudu ya hango babba yana ƙasa a zaune sai ya hange shi ma'ana su waɗannan matasa ne ma'aiki ya zo ya yi wa'azi ya yi jawabi ai ga labarin wani bawa su sai suke ganin to ai wannan ana ba da wata kissa ne shi kuwa abubakarin har ya yi hangen nesa ya gano wannan bawan shi ne manzon Allah wato zai rabu da mu kenan don haka sai abubakar ya fashe da kuka ya fashe da kuka saboda tsoron rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu daɗi sa'annan kuma yanzu khalifanci din nan dai zai dawo kanshi ne khalifanci kuma abin tsoro ne ma'ana jagorancin musulmi abu ne wanda yake abin tsoro ba wai abin munna ba balle a liƙa fassa balle a ta ba da kuɗi don a saka maka ƙuri'a a'a su kuka suke akan waɗannan al'amura to shine sai abubakar ya fashe da kuka shine abu sa'idin ya ce wa kana abubakarin a lamana dama abubakar ya fi mu ilimi shi yasa ya hangi abin da mun hanga ba mun fahimci wannan da kyau ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ايكن الله تيرا دا امينكن الله ثبتا غريش يتي ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر mutumin da na fi kowa jin daɗin abota da shi a cikin mutane shine abubakar mutumin da na fi kowa jin daɗin dukiyar shi a rayuwar nan tawa shine abubakar kalmar da annabi yake faɗi game da abubakar kenan ya kamata kowa ya karkada kunnen shi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da na fi kowa jin daɗin abota da shi shine abubakar yan shi'a suka ce la'ananne ne akwai du'a'u sanamai quraishi addu'a ce ta tsinewa manya-manyan wai gumakan ƙurayshawa wai shi'a suna nufi abubakar da umar su ne manya-manyan ƙurayshawa allahumma la'anhuma allahumma azibhuma allahumma kaza wai duk wanda ya nanata wannan addu'a kafa ɗaya da safe za a rubuta mai lada saba'in a kankara zunuban shi saba'in a ɗaukaka darajar shi so saba'in haka kulaini ya faɗi a cikin alkafi fil usul a cikin mujalladi na farko wai wanda ya la'anci abubakar da umar da aisha da hafsa kullum kafa ɗaya da safe zai samu wannan darajar a zo da littafin mana a rinka karanta muku dan menene wani ɗan iska ƙasar iran za ta yi wahayar shi ya rinka baku mujallu na turanci kuna karantawa a zo da littafi na koyon addinin mana a zo ana karanta muku ana fassara muku inda gaske ne mun fahimci wannan to amma kawai sai aka zo muku da mujallu mujalla za ka fahimci addini ne da za ka fahimci addini ba amma littafi a zo a saka muku littattafai mana na tafsiri da na hadisai da na fiqhin shi'a ana karanta muku ku gani wallahi alazim insha Allah cikin kashi ɗari da wahala kashi goma su zauna yaudara ku aka yi kuma za ku zo ku fahimta shi yasa muke cewa ku bi a hankali don me ga waɗanda suke su ne jagorori su ne a sahun gaba a cikin wannan tafiyar 1980s shekaru goma sha da suka wuce lokacin ana gaya musu ba sa tsayawa su ji gaba ɗaya sai ga su yanzu sun dawo sun ga ashe abin da ake gaya musu haka ne to an basu da jahilci ba boko ba muhammadiya ba arabiya ba sana'a dole ne ka waye gari ka zama wani irin ɗan iska ɗan iskan gari kai ba kai kama da mutanen kirki ba kuma to don haka ku rinka tsayawa kuna tunani ba kawai ku zama kuna son wani zindiki ne kawai yana jan ku akan bata ba shin ya zo ya karanta muku dalilai a cikin littafi waɗannan littattafai da ya soke su bukhari da muslim da waɗannan ya zo ya kawo muku wasu madadinsu ko kuwa ya raba ku da waɗanda ke hannunku ne kuma bai kawo muku wasu ba duk ba ku tsaya ku tunani akan waɗannan abubuwa kawai sai so shi yasa Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai ba sa nuna kowa tsananin soyayya iyakar gaya sai Allah madaukakin sarki to dama malamai na salaf suka ce ba abin da yake hallaka mutane irin azababban so da azababbiyar kiyayya kana matukar azabar san wane duk kuskuren shi da aibin shi ba za ka gani ba kana matukar kin wane duk inda duk abin da ya faɗa gaba ɗaya ba za ka tsaya ka ga cewa wannan abu gaskiya ne ka bi ba tunda dai baka kaunar shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kawo ka'ida a cikin hadisi sahihi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito cewa masoyin ka so shi sama sama ta iya yi waye waye gari ya zama makiyinka makiyin shi ka shi sama sama ta iya yi waye waye gari kuma ya zama masoyinka mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace walau kuntu muttakhidan khalilan da a ce zan ɗauki wani cikin duniyan nan baki ɗaya ya zama shine khalil ma'ana shine wanda za mu kulla iyakar abokantaka da ƙauna gaira raddi banda ubangiji na da a ce wannan irin ƙauna da ake nuna wa Allah da zan iya nuna wa wani ita a duniyan nan lattakhaztu ababakar da abubakar na ɗauka ma'ana ƙauna irin wadda ake nuna wa Allah da ya halatta nuna wa wani a duniyan nan manzon Allah yake da abubakar za mu kulla wannan irin ƙaunar walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu manzon Allah yake sai dai akwai yan uwantaka da ƙauna ta musulunci tsakanina da abubakar wannan manzon Allah yana saura kwanaki hudu ne ko kaɗan fa zai rasu yake faɗin wannan kalmar jama'a yace tsakanina da abubakar akwai yan uwantakar musulunci akwai ƙauna kai ka zo yanzu baka ƙaunar manzon Allah sai kai ƙarya cewa kana ƙaunar yan gidan shi wace irin yaudara ce wannan sai ma'aiki ya ce la ya buƙayanna fil masjidi babun illa sudda daga yau kada a bar wata ƙofa wadda ta shigo masallacin nan ta wani sahabi ko waye ma'aiki ya ce sai an toshe ta a toshe ta illa baba abubakar sai ƙofar abubakar ita kadai za a bari mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan kaɗan kenan daga cikin darajoji na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma na abubakar da siddiq waɗanda suke ainihin na musamman mun fahimci wannan da kyau ko to bayan haka al-imam al-bukhari daɗin daɗawa sai ya sake cewa حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله بن أبي عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبو الدرداء صحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنا زوني أولا النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر sai ga abubakar nan ya jin faro akhizan bi tarafi saubihi hatta abda an rukbatihi abubakar ya taho yana sauri har ya daga gefen rigar shi haka saboda sauri ana ganin gwiwar shi ya dun faro wurin mu muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace amma sahibukum faqad ghamara wannan abokin naku yau yana cikin wani tashin hankali annabi ya hangi abubakar ya dan faro annabi ya ce wannan aboki naku yau yana cikin tashin hankali fa sallama sai abubakar ya wa annabi sallama wa qala abubakar ya ce ya rasulallah ya manzan allah inni kana baini wa bain ibn al-khattab shay'un rashin fahimta dan kadan ya shiga tsakanina da umar fa asra'atu ilaihi sai ne gaggawar na faɗa mishi magana bai ji daɗinta ba summa najimtu sai na dawo kuma ne nadama ma'ana tsakanin abubakar da umar ana zaune ana tattaunawa sai rashin fahimta abubakar sai ya saki bakin shi kuma ga umar ya ce kuma nan take sai ya nadama me yasa ma na gaya umar irin wannan magana fasa altuhu an yaghfira li sai na ce ya umar kai mini gafara ka yafe min wannan magana da ne maka wa yake da tawali'u irin abubakar haka dan Allah shine saniya sunaini bi lafzil qur'an qur'an yace shine na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga da yake ya san haƙi kuskure ya ya saki baki ga Umar sai ya ce ya Umar ka gafarta mini fa aba alayya sai Umar ya ce ba zai gafarta mini ba fa aqbaltu ilayka shine na taho wurinka ka roƙa mini Umar ya yafe mini fa qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce yaghfirullahu laka ya Ababakar Allah ya gafarta maka ya Ababakar salasan sai da annabi ya faɗa haka so uku so uku manzo Allah yace yaghfirullahu laka ya Ababakar yaghfirullahu laka ya Ababakar yaghfirullahu laka ya Ababakar Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta maka thumma inna Umara nadima shi ma kuma Umar sai ya dawo yana dama kamar ni Umar yanzu waye ni da Abubakar zai roke ni gafarta mai ki gafarta mishi sai yayi nadama fa ata manzila Abi Bakr sayyidina Umar sai ya tashi ta yake Abubakar daga wurin shi ya tafi gidan shi ne sai sayyidina Umar ya tafi gidan sayyidina Abubakar fa sa'ala sai ya tambaya ina a ainihin Abubakar a samma Abubakar yace Abubakar na nan a gida fa qalu la suka ce a'a fa ata ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to yanzu haka Abubakar yana wurin annabi kenan bari in tafi fa sallama alaihi sayyidina Umar ya je yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمأر sai fuskar manzon Allah ta ɓaci ma'aiki ya canza fuskar shi har kai Umar ka isa Abubakar ya ce ka yafe mai kuskuren da ya maka kace ba za ka yafe ba shine ma'aiki ya ɓata ran shi hatta ashfaqa Abubakar fajasa ala rukubataihi da ma'aiki ya zo ne wa Umar fada Abubakar sai da ya dawo kuma yana jin tausayin ainihin wato Umar saboda kada wata azaba ta sauka kan shi saboda manzon Allah ran shi ya ɓace ne wa Umar faɗa faqala sai sayyidina um Abubakar bari ka ji tawali'u fa yace ya rasulullahi ya manzon Allah wallahi ana kuntu azlama wallahi ni ne ne zalunci ni ne ban yi daidai ba ma'ana ka sassauta mishi wajen faɗa din ni ne ban yi daidai ba mun ji tawali'u irin na Abubakar marratayn sai da ya faɗi wannan kalma sau biyu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama to yanzu matsalar Umar ta shafi kowa gaba daya sai manzon Allah ya ce wa sahabbai baki daya inna Allah ba'athani ilaikum Allah madaukakin sarki ya aiko ni zuwa gare ku fa qultum kazabta ku kuka buɗe bakin ku kuka ce kai din nan Muhammad makaryaci ne wa qala Abubakar sadaqa Abubakar kuma yace nayi gaskiya ku da kuka tuba daga baya tun farko shi Abubakar ku kuka ce ni makaryaci shi yace ni ne gaskiya yanzu har zai iya wa wani kuskure yace ka yafe min har yace ba zai yafe ba waye ku wa wasani bi nafsihi wa mali sa'annan ma'aike ce abubakar ya taimake ni da dukiyar shi da kuma ainihin kanshi fa hal antum tariku li sahibi manzon Allah yace za ku ban mini sahabi na ko ba za ku ban mini ba jama'a mun fahimta yau manzon Allah ne yake wa sahabbai fada fa akan abubakar ne ya kuskuren amma in ya ce mishi din da Umar yayi da farko kun ji ma'aike ke cewa shin za ku kyale mini sahabi na ko ba za ku kyale ba marratan sai da annabi ya faɗi wannan kalma sau biyu fama uziya ba'adaha tun daga wannan rana har ba a sake cutar da abubakar ba kuma ba sauran bakan magana ko harara wannan hadisi gashi al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin juz'i na hudu shafi na 558 lamba hadisi na 3661 jama'a mun fahimci wannan wannan kaɗan kenan cikin daraja da falala ta sayyidina abubakar siddiq sai imam al-bukhari ya ƙara cewa قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله يناتي بينما راء في غنمه wani mai kiwon awaki yana cikin kiwon awakin shi gada alaihi zi'bu fa akhadha shatan sai wani kyarkeci ya yanko da gudu ya zo ya sura akuya ɗaya ya tafi da ita fatalaba hurra'i sai wannan mai kiwo ya bi wannan kyarkeci yana neman wannan kyarkeci da ya kwato akuyar shi faltafata ilaihi zi'bu faqala sai kyarkecin ya waiwayo ya ce wannan makiwaci mallaha yawma sab'i yawma laysa laha ra'in ghairi ranar da ta ɓaci ba ku masu kiwo ɗin sai ni kyarkeci ni zan yi kiwon awakin ku nan kuma wai zai kula da awakin yau dan na ci kwaya ɗaya ka biyo ni da gudu ran da ya zama ku mutane ba ku gaba ɗaya sai ni kadai ni ne zan kula da waɗannan dabbobi ran nan kuma waye zai gadin su ai akwai mamaki a wannan kalma ko sai annabi ya ci gaba da da labari ya ce wa bainama rajulun yasuqu baqaratan wani mutum yana kora wata saniya qad hamala alaiha ya dora mata kaya faltafat faltafat faltafatat ilaihi sai ta waiwayo gare shi fakallamatu saniya ta waiwayo wurin wannan makiwacinta ya jibga mata kaya ya matsa mata kuma faqalat sai ta mai magana ta ce inni lam ukhlaq li hadha ni fa ba dan haka aka halicce ni ba jama'a kun ji saniya ta san ba dan a jibga mata kaya aka halicce ta ba amma kai dan dako ka kasa fahimta haka ka je a jibga maka kaza a jibga maka kaza a jibga maka kaza tun daga karfe shida na safe har karfe tara ko goma na dare kana dawowa ka faɗi kaman mushe aikin ka kenan gaba ɗaya kai baka san dalilin da yasa aka halicce ka ba ga saniya ta ce ba dan haka aka halicce ta ba sai ta ce walakin ni khuliqtu lil harfi ni an halicce ni ne dan ai noma da ni ba dan a ɗoran kaya ba faqala nasu subhanallahi sai mutane suka ce subhanallahi saniya na magana abin mamaki kyarkeci na magana abin mamaki qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce inni uminu bi zalika ni manzon Allah na yadda da haka wa abubakar wa umar ibn al-khattab abubakar da umar dan khattabi ma sun yadda da haka radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda a wata riwaya aka ce abubakar da umar ma ba sa wurin amma manzon Allah ya shaida imanin su manzon Allah ya yadda saniya da kyarkeci sun yi magana mun fahimta ko ma'aiki ya yadda da imanin abubakar da umar ko da ba sa wurin ya ce su ma sun yadda kai tsaye mun fahimta a ashe ba yanzu ne aka fara samun yan jayayya ba mutum kawai mutum ne suka yadda kawai yake magana ko ashe da a ce irin waɗannan yanzu takadarai zina nan masu yawa ƙarya ne aljani baya magana ashe da haka za su yi manzan Allah musu a lokacin nan da sai su ta buɗe dandalin raddi ko ai manzan Allah ai yau kuma ya ce ma sani yana magana kirkeci na shi yasa in ka san aqidar salaf ba za ka yi fada da duk wani jahili ka san akwai irin shi a da maimai ne aka yi wa tilka wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas duk inda kaga wani irin jahili akwai irin shi a da an yi maimai ne kawai saboda irin waɗannan kuma suke taimakawa wasu su fahimci shari'a din yana ƙaryata sai wani ya binciki gaskiyar abin to wannan kaɗan kenan cikin falaloli na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya zo a cikin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mun zo darasi na gaba na gobe insha Allah za mu ci gaba da tattauna waɗannan mas'aloli da suka shafi falaloli da darajoji na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik